بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wani gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna takwas ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 muna kuma uku ga watan tara hudu to wancan bakwai wannan hudu mun rage mun kara ko to sai ayi kabli na yau kuma muna hudu ga watan Septemba shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a masallacin fada mai martaba sarkin Gumel Allah ya kara masa lafiya da imani a ci gaba da karatunmu na al-arba'un an-nawawiyya yau za mu tashi akan hadisi na 22 wancan satin mun yi hadisi na 21 tare da cewa 'yan uwa da yawa ruwa ya hana su halartar karatun ko na yau ko? na wancan satin baka zo bane na na dankali ne na duba na 22 ko kuma 21 za mu yi ko? to wallahu alam sai mu yi haka abinda Allah ya sa aka fahimta a ciki shi kenan sai mu hada shi da na 22 naga dukkanin su gajiyar ruwa ne ko na'am قال الإمام النووي الحديث الحادي والعشرون حديثنا عشرين دقاء عن أبي أمر وقيل أبي أمرة سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم حديثنا عشرين دقاء أنكر بودك أبو أمر وسكم سكي مسا أبو أمرة الخنجر قد بيوتي كو أمر كو أمرة cikakken sunansa shine Sufyana ibn abdullahi as-saqafi sufyan dan abdullahi as-saqafi radiyallahu anhu qala qultu sufyan yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da karan kansa yace ya rasulullah ya manzon Allah kulli fil islam qawlan ka gaya mu a cikin musulunci qawlan wata kalma daya ana iya faɗin kamar kalima ya zamanto zance ana iya faɗin ƙaul ya zamanto mai ya zamanto magana ko sai ce kulli fil islami qaulan gaya mun wani furici wata magana wata doka a musulunci la as'alu anhu ahadan ghayrak idan ka gaya mun ba wanda zan sake tambaya bayan kai ma'ana duk musulunci zabo abu ɗaya tak ka bani in ka bani yafi komai kuma da kai ba wanda zan sake tambaya kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghaira ba wanda zan tambaya in ba kai ba kuma daga shi babu abin da yake shi kaji tambayar manya ko in kai ne watakil ba za ka iya tunanin wani tambayar ba kuma ansar ba lalle bane ta zo maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kace qul amantu billahi ce na imani da Allah duk inda ka shiga ka fito a mai imani duk inda aka juya ka zama a mai imani firicinka da faɗinka ya zamanto na imani ne wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ba wanda yafi kyawun aiki irin mutumin da zai yi imani da Allah madaukakin sarki yayi ayyuka na kwarai kuma ya tabbatar da cewa shi yana cikin musulmi to abin da yafi dacewa kuma babu abin da mutum zai buɗe rayuwar duniya ya ji daɗi da shi ya buɗe rayuwar rahira ya ji daɗi da shi sai imani da Allah za mu tadda a hadisi na gaba man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna lokacin da rayuwar duniya za ta ƙare in ka rufe ta da la ilaha illallah ka buɗe ta lahira da la ilaha illallah ka ci nasara kuma duk yadda za a mazaye rayuwa in dai ka yi imani to ka ci nasara a kanta ta ce ƙul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙim sannan ka tsayo akan haka istiqama ita ce abin da yake da matukar wahala a cikin addini mutane da yawa sukan ce min yi imani amma istiqama din ita ce abin da yake da wahala ya faɗi la ilaha illallah ya fahimci abin da la ilaha illallah take nufi ya san sharuɗan la ilaha illallah wanda suka shafi yaƙini da babu shakku gaskatawa da ba ƙaryatawa cikinta wannan shine abin da ke wahala kuma duk abin da zai kore la ilaha illallah ba zai taba kawo jikin shi ba sannan duk abin da la ilaha illallah ba ta bukata ko da rayuwar shi ci ahli yake ya bada ina qul amantu billahi fa mustaqim in dai kai imani da Allah ka tabbato a haka babu abin da zaka samu a musulunci sama da haka amantu billahi fa mustaqim kuma da zaka kalli daidaikun hadisai da za su faru a lahira da wanda suka faru a duniya babu sama da wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wancan sati mun faɗa a hadisi ko a cikin jawaban hadisin da muka yi har masu tafiya lahira idan sun zo waɗannan istiqama din ita ake bukata innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun waɗanda suka ce sun yi imani da Allah sannan suka tsayu akan imani da Allah da haka imani da Allah yana da daɗi yana da sauƙi amma tsayuwa akan imani da Allah shi da ke da wahala wallahi wani in an wani kwazazzaban da shi sai ya ɓata ita ce motar rabi da ko wani an je wata bus stop ɗin ya sauko da kansa wani kuma da an hau galan an yi gajaf gajaf ya dire eh to babu istiqama a ganka gem a zaune duk yadda za a yi kana ka wannan shine abin da yafi dacewa amantu billahi sun mustaqim ya ce in dai ka faɗi wannan ka tabbatu akan wannan to babu abin da ya fi maka to da ta masa amantu billahi ka ce ka imani da Allah sun mustaqim ka tabbatu yana daga masa abubuwa guda biyu ne kenan banda faɗin la ilaha illallah akwai ayyuka na la ilaha illallah can faɗi da baki amantu billahi sun mustaqim ka tabbatu wannan kuma aiki ne babu yadda za a samu istikama da tsayuwa da tabbatuwa da daidaito da jajircewa har sai idan akwai aiki wani abin da zuciya wani abin da baki wani abin da kafewa wani abin da kwarai a ce wani gargama gare shi wani musu wani in ya cije in dai akan la ilaha illallah ne ka cije cijewa akan la ilaha illallah to babu abin da fita shine istikama din amantu billahi thumma istaqim kuma istiqama akan imani har ka mutu yana kana karatun la ilaha illallah ba a gama karatun la ilaha illallah wallahi sai ka tafi a addini kana ganin ka fahimta ka fahimta da an ci karo da wata ayar aka ci karo da magani mai gwani tafsiri wallahi in yana maka bayani sai ka ga cewa kamar baka fahimci komai ba yanzu ne ka fara karatun la ilaha illallah in aka samu ta gaba wani malami ya samu hadisi Allah malami Allah hore mai fahimtarsa in yana maka bayani ga yanzu ka fara karatun baka fahimci komai ba yasa la ilaha illallah ba a ga makaratunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yace shi ilimi daga ran da ka fado duniya ne zuwa ran da zaka tafi lahira min al-mahdi ila al-lahd tun daga zanan goyo har akai karamin kabarinka wallahi karatu karatun baya karewa da haka daga ran da ka fado duniya ka tsalla ihu gara ma kai bismillah to ka hadu da aiki kuma daga ran da kai wayo mala'ika ya bude littafinka ka hadu da aiki ko dai kai la ilaha illallah da makarrabanta ko kuma ka cakuɗa duk abin da kake so a cikinta amma dai abin da zai fidda ka amantu billahi fa mustaqim Allah madaukakin sarki wa mu istiqama da tsayuwa akan la ilaha illallah akwai da zai ga mun wata ansar dunkulalliya banda wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata magana a cikin musulunci da in an faɗe ta za ta gabe musulunci baki ɗin shi na'am wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin na'am wani aya ce aka bani ko ko ba aya bace ni kuma kauli ne ma aba hadisi ba kawai ana ka fahimtar wata kalma ta zaka kawo ta tattare maka musulunci na'am sai da hadisi wanne ne ittaqillaha haythu ma kunta amma ya kara masa don abu wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha ko wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan dai muke bukata ya ce ai na al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wata kirke ne yana nuna cewa mutane kwakwalwar su tana aiki duka amsoshin da aka bada fa suna da kyau da wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da al-ihsan duka fa ba su kawo har yanzu suna karkashin kul amantu billahi kuma mustaqim ba fita daga cikin ta ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bautawa kai muke neman taimakon ka kana har yanzu fadin la ilaha illallah da istiqama din don ya ce wa abu da rabbaka hatta ya atiya kal yaqin ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka shine yaqini ko aba ta huce daga ma'anar amantu billahi sun mustaqim ba bata fita daga cikin ta ba har yanzu al ihsan an ta'budu allah bautar allah har yanzu nake ciki kaga kenan amantu billahi sun mustaqim amsar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gamammiya ce kusan duk amsar da za ka kawo sai dai ka zagaye a jikin wannan amma ba za a samu sama da amsar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa yace la as'alu anhu ahadan ghairak in ba kai ba wanda zan tambaya daga kai an rufe kofa wa salam wa kitabihi ko na'am Allah ya samu dace so wannan haka zamu hakura ban duba abubuwa da yawa akan sa ba sai hadisi na 22 يأتي الحديث الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو أنا أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم وانا كما أنكر حديث دقى أبو عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري جابر أنا دقى تكين صحابي متانا مدينة a mutanen Madina shine mutum na biyu da yafi kowa yawan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mutanen Madina wanda yafi kowa Anas ibn Malik wanda biyo masa baya Jabir ibn Abdullahi wanda biyo masa baya Abu Sa'id al-Khudri a mutanen Madina dan haka in ka hada mutanen Madina kakaf wanda yafi kowa yawan hadisi Jabir ibn Abdullahi shine yake da hadisi 1500 da doriya a cikin littattafan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalar da Allah ya hore masa kusan kowa san Jabir al-Abdullahi amma an samu wani abu da ya kade ta da shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a dare daya annabi ya nema masa gafara sau 25 dare ɗaya tak sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kai wa Jabir gafara Allah ka yafe ma Jabir Allah kai masa gafara sai da ya faɗa miji sau 25 wannan ta isa falalla wannan ko da mantuwa manzo Allah ya saka a cikin addu'a sai insha Allah ka hai barantana ayi daya ayi biyu ayi uku ayi hudu har a kai 25 yana daga cikin falalar da ya fita da ita a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu falala da albarka ubangiji Allah madaukakin sarki ka kara mana mu ma falala da albarka cikin musulunci ka hada mu da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya da shi da hijabir din da shi Abdullahi din yace wani mutum ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zai ce masa a ra'aika ya kake gani manzan Allah idan sallaitul maktubat idan nayi sallolin farilla wa sumtu ramadan nayi azumin ramadana wa ahlaltu halal na yadda halal halal wa haramtu haram na yadda haram haram ce na haramta haram ina ahlaltu halal na halalta halal wa haramtu harama na haramta haram wa lam azid ala zalika shay'a ba abin da na ƙara a kan wannan sallolin farilla azumi na farilla halal na yadda halal ce haram na yadda haram ce ba ƙari ba ragi a da aljanna zan shiga aljanna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce na'am ce tabbas shi kenan hadisin ya ƙari in dai ka yi sallolin farilla cap ka yi azumin ramadana cicip ka halasta halal ka haramta haram dan aljanna ne kai da izinin Allah madaukakin sarki tunda manzo Allah ya bada amsar adkhulul janna yace na'am malamai suka ce wannan hadisin inda za a karanta shi yana daga cikin abin da zai rage wa mutane tashin hankali da musifa a cikin addini to sai dai rikicin a wannan hadisin dukkanin rukunan musulunci aka kawo kaga ko an ce sallah an ce azumi ina imani da Allah da manzon shi babu ko akwai shi akwai shi tunda wa zai wa sallar wa zai wa azumin wa yake tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka rukunin farko na musulunci an wuce da shi an tu'mina billahi ko an wuce da shi ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an gama da ita abinda bai kawo a ciki ba ita ce zakka da aikin haji malamai suka ce wata kilme tambayar baya cikin waɗannan rukunin matalauci ne matsiyaci ne tungulin ne ya sa bai ma sa kansa cikin rikicin da ba nasa ba in yace zakka to ina kudin zakkar ba ya tsaya iya inda Allah ajiye shi maka wata kilbai da kudinta kuma malamai suka ce ko kuma ba a wajabta ta ba tunda ita ba a wajabta aikin hajji ba sai a shekara ta tara da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara da aka wajabta bai samu dama bai wakilta Abubakar ya zama to amirul hajji ya jagoranta mutane aikin hajji kaga yanda ake amirul hajji shekara ta goma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da kansa a matsayin amirul hajji so ake kuma idan amirul hajji ne tun rikicin da ya faru na aikin hajji to ya zama to kai ne za ka rore ba wanda zai iya rore maka da tambaya da matsala da aikin hajji da huduba da sallah da wane ne duk kai za ka yi yasa za ka ga saudi in ta hada amirul hajji to za ka ga daga gidan malamai yake fitowa ali sheikh iyalan gidan muhammad ibn abdul wahab ko har yanzu a cikinsu su ne ake naɗawa don haka ɗaya daga cikinsu sai zai jagoranci mutane aikin hajji yi zai musu huduba yi zai musu jawabi yi ne amirul hajji amma amirul kasanku ko daga jihar ku sai dai ka zama toka tun gurmin ɗan siyasa ne ko ba saraki an kare a nan gudu to gara ma in an yi sa'a sarakai suna da alaƙa da addini amma ɗan siyasa wani kungulin haka zai ta hukume wuce hina amirul hajji allah da ba asiri sai malamai suka ce to ya tsaya iyaka matsayinsa ne bai kawo zakka ba bai kawo hajji ba wata kila cikin mutanen da waɗannan ba su hau kansa ba shi yasa bai san baya ba to muƙaddara suna ciki kenan duk wanda ya iyo abubuwan rukunan musulunci suka cika caccab yayi su ba ƙari yayi halasta halas ya haramta halam dan aljanna ne koda ba nafila malamai suka ce haka ne in dai farillar ta cika caccab ba ƙari wani sahabi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba ni labarin salloli guda nawa Allah ya wajabta mu yace guda biyar ne a dare da yini sai dai idan kai gari yace daya azumi fa yace na ramadana sai dai idan kai gari yace biyu yace aikin haji yace sau daya ne a rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama masa bayanin abin da yake wajibi a kansa sai ya miƙe ce wallahi la azidu ala zalika wala anqus ba ragi ba kare kana ba abin da zan kara amma ba abin da zan rage aka yi fada a gaban manzon Allah da ya juya dan manzon Allah ya bada labari sai ya ce aflaha in sadaka ya ci nasara fa in da gaske ki in dai bai kare ba bai rage ba bai kara ba yace wallahi ya ci nasara da haka ke yanzu duk wanda zai koyi sallah ya tsare ta tsatsaf ya koyi azumi ya tsare shi tsatsaf ya yi aikin hajji ya iya kafin ya je ya yi shi yadda ya dace in shekara ta yi ya ba da zakka imaninsa gangan baya rawa amintu billahi sun mustaƙin wannan ƙasa'an in Allah ya so ya raɗar aljanna a wajen Allah maɗaukakin sarki sai malamai suka ce to amma inda gizon yake saƙa wa a halaltul halala wa haramtul harama a halaltul halala kamar rage waye duk abin da shari'a ta ce a yi yana cikin halal wannan mustahabbi ne ko wajibi ne mubahun ne sai suna faɗowa ƙarƙashin a halaltul halal wa haramtul haram duk abin da Allah ya ce baya so ya ja kunne ya ce to ba zan aikata ba yasa suka ce dunkulewa shi yasa manzo Allah ce masa na'a in ka kalle ta kamar da sauki kawai azumi zakka halal haram ba ragi ba ƙari da sauki ko babu wani ya sauri ya ce min da sauki in tambaye shi waye yadda da sauki a kai dai a'a amma din masallacin nan ka ci a'a ka wakilci kowa ko sun wakilta ka hannun tsoro ta kuku da nake zan tambaya da ba a jarawa da kowa ya digiri a yi nce inda ya kawai ga aji ne a yi tambaya a yi karatu an gane an gane da kowa ya digiri a nce jaraba tana daga cikin abin da yake tsorata mutane da karatuttuka to wani sai ya yi sauki kawai an tambaye ba ko kuma ya tambayar kyauta ya kuce ganin saukin a halaltul halal a halaltul halal tana da sauki halasta halas haramta haram yana da sauki mutane sukan ji abin da sauki halas zan halasta ta haram zan haramta ta wallahi ba mutane duka ba suke iyawa musamman wanda yake karatun ayoyin alkur'ani da tadabburi da fahimta wala ba kowa bane yake iya halatta halal ke irin haram haram in Allah ya ce maka abu halal ne in zaka ji nauyi a ranka ya abu kaza ya zama to halal to akwai tambaya cikin halatta halal dinka idan Allah ya ce maka haram ne ka ce to ya za a yi ai zamani ne yanzu abin ya zama abin da ya zama ta fita a gurinsa ko ba ta fita ba ba ta fita ba wallahi a halaltul halal kawai da Allah ya ce zai yi daɗi ba zai yi daɗi ba za a yi faɗa ba za a yi faɗa ba rai zai ɓaci ba zai ɓaci ba an gama kawai haramtul haram Allah ya ce haram ne duk wanda yake so kawai ba za a yi ba me yasa kawai Allah ya ce haram ne shine haramtul haram yana da wata ƙar wahala Allah madaukakin sarki fa ba ya fito ba ya ce halal ne ka ce a'a Allah ba mu yadda ba haram ne ba sai an yi haka ba Allah ya ce kar ai kai yana daga cikin karyata in Allah ya ce haramun ne sai kai to ka halasta fa in Allah ya ce ayi kace wallahi da nauyi da kunya to ka haramta abinda Allah madaukakin sarki ya halatta yasa malami suke ta zaka ji ta da sauki amma akwai wahala shi yasa da Allah madaukakin sarki dubo ta al'ada ta Quraishawa sai ya ce a cikin suratul tauba innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله ويحرم فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم Allah madaukakin sarki yace nis annasi shine jinkirta abinda Allah madaukakin sarki umarni watanni yana magana ne akan idan iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atul hurum akwai hudu masu alfarma a ciki to quraishawa da laraba idan suna so su yi ta'addanci su yi barna ba wata al-muharram muke ciki ba yanzu yana cikin watocin bantan da ba a yaki a cikin sa shi yasa ma aka kira da al-muharram ba a yaki ba a fashi da makami ba a kwace ba a kidnapping so idan suna da kabila wata da suke rikici da ita su ce to wannan watan al-muharram mu tura shi ta fasafar ba ku san ba sun tura shi saboda haka in wata muharram ya zo kun taho da kaya da komai kuna cikin ruwan sanyi ku fatattake ku aka sai ai mu namu muharram din sai asabar zai zo in safar ya zo sai to kuma shi kenan alfarmar muharram ta da safar kar ko ai barna sai su da gida su zauna yanzu abin da suke so suna so su mai da watannin masu alfarma guda hudu ne amma za su iya daukiya daga muharram su kawo safar za su iya daukiya daga zulqa'ada su da da shi ramadana za su ɗauke daga zulhijja su kai shi shawwal to in suka yi wannan sun rikita abin da Allah madaukakin sarki yayi sai Allah yake sai musu to wannan ƙari ne a cikin kafirci saboda me wata shekarar a halatta a yi abin da Allah ya ce a yi sun haramta shi su yi abin da Allah ya hana sun halatta kai in suka hannu sun haramta sai ta yuhillunahu amal wa yuharrimunahu amal to kenan idan Allah ya umarce ka da abu sai ka ki ta dan kauda kai kace kai bara mu dan dana so akwai tambaya a cikin wa haramtul harama ahlalul halal duk abin da Allah ya halal ne kai da halal ne yace wa allazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wala ta'tadu yace ya ku masu imani kada ku taba haramta abu da yake mai dadi da Allah madaukakin sarki halatta muku wani ayan itatuwa ne abinci ne kayan marmari ne tufafi ne ko menene in na jin daɗin rayuwa ne karka haramta shi ko dai ka haramta shi ta hanyar rantsuwa ko ka haramta shi ta hanyar ƙudurcewa da haramta ma kanka da kanka ko kuma a'a ko ba za ka yi ba baka so ba za ka yi ba malamai suka ce duk yana faɗuwa cikin taharimi na abin da Allah madaukakin sarki ya halasta yanzu misali in ka shiga kasashen indiya in na ba da misalin za a fi saurin gane hain dawo cikin gida in ka je kasashen indiya akwai kabilar da ba sa cin naman saniya ba sa shan nonon saniya ba a hawan saniya ba a dora mata kaya sai dai ka durkusa ka gaishe taron ke daɗe in aka ga ka da ke ta a maka hukunci a cikin jama'a wata ta kai har ga kisa so kin cin wannan naman saniya da nonon saniyar da moratta halatawa ce ko haramtawa ce laifi ne ko ba laifi ba ne to mu dawo gida muna da namu waye kama da wannan ko ba mu da shi akwai ko ba mu yawa to kamar me to me yasa mu doki hmm? me ya samu doki to a ina zama halar Allah na'am very good shine abin da nake tambaya ka'idar bahaushe na da zaka jana cewa yana da jinin gida ko kan gida mu gida mu ba ma cin zakara gida mu ba ma cin akuya gida mu ba a cin tsuntsu to nan gidanmu gidanmu gidanmu haramta abin da Allah madaukakin sarki ne halatta duk wanda ba sa cin wani abu a gidansa in ya koma ya ga musu wannan abin ya saba umarnin Allah a daina su jinin gidansu ne dan haka su da dan akuya kawai he kallo su da akuya he kallo in ka je ka siyo damu akuya aka sha in dai wani sha a gidan to an saba Allah za su ji da matsala mutuwa za a yi to me zafi ko irin rayuwa ta sufaye mutum ya ce kawai shi ba zai ci ba nama ko su da muka koma indiya din ana da mutane da ake kiran su vegetarians mutum kwata-kwata ba zai ci nama ba sai dai ya ci ganyayyaki ya ci kabeji ya ci salad ya ci karas ya ci yalo ya ci kabewa ya sha kankana amma dai ka gani da naman kaza ko akuya babu har ya mutu yanzu kuma likitoci sun gano duk kabilar da suke zama vegetarians to a ƙarshen rayuwarsu suna samun matsala akwai sinadaran da ake rasawa a cikin jikinsu masu babbar matsala kuma su ne matan cikinsu mata saboda jinin al'ada da suke zubarwa da haihuwa akwai abin da dole ne nama ne zai maida shi so idan aka rasa nama a ƙarshen rayuwa sukan samu waɗansu matsaloli da cututtuka saboda allah maɗaukakin sarki da ya halatta maka ya san me yasa ya halatta maka shi wannan abin da haka to duk abin da allah ya ce halaliya ne sai ka haramta shi so akwai matsala za ta biyo baya amma kuma ba laifi ba ne ka ji zuciyarka ba ta san abu ko hankalinka yana tashi ba irin sa nake nufi ba fa ka yarda halal ne ka yarda a ci kana so ka ci amma yanayin jikinka ne bai karɓa ba in ka ci za ka yi amai ko za ka tsira lafiya to karka ce an ce dole ne ka ci ba haka ake nufi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka kawo masa abinci aka gyara damo ne ya sha tsiya ya dahu aka dora akan tebur ya meka hannu zai ci sai menene aka ce masa damo ne ya dauki hannun shi wani sahabi yana kusa yace maza Allah haramun ne yace a'a kawai naji ina kenkemi ne sai yace to tunda baka ci sai sai da gaban kuma abinda nake da bukata na ansa ka bani saboda haka manzo Allah na kallon sa yana noma yana cin kayan sa yace ya kodi ya sude hannunsa manzo Allah bai hana shi ba kaga kenan idan zuciyarka bata karba abu ba wannan da bambanci akan ka ce kai ba za ka ci ba kuma ba za ka bar wannan ka ci ba saboda dalili kaza wannan shine abin da shari'a take faɗa akan shi dan haka haramtul haram duk abin da yake haram ne qaba'an kai da haram ne duk abin da yake halal ne kai da halal ne qaba'an kare ma nauyi a ba wani abu da yake halaliya ne yake nauyi wa alaikumus salam na'am na ai ban gane ba ka aure yar gidan wani inda ka aure ta ahinka ne da wata mata da za ka kara na a ce ana barin halas ko don kunya ko na so idan Allah bai haramta ba abu kana so mutane suka sa ka haramta to wannan akwai matsala ana magana ne akan auratayya dan ya auri wata kuma da ya tafi can ya gano ta yana so ake aka kala to dangi ka san ba wuce baya tuna dangantaka ya aure ya zo da an samu wata yarinya za a mata aure kaza ana tsaya to ai da uban ubanta lokacin da kakan baban in aka kare bayan aka ce me ne sha Allah ba za ka iya ba ne ka san har yau dole zai bayanin yace ai da kanan baban sa kakan sa wane ne kawai jin sa nake yi karin ce to na san ba zai iya maimaitawa ba to irin wannan kare karen in dai ba Allah bane ya haramta kawai in kare yake ce to haramun ne a'a to hikenan a wuce gurin to har yanzu bahaushe akan auratayya akwai abubuwan da suke da matukar wahala a gure shi eh fagen karatu muke na san akwai wani aure da aka taba yi a gumin to ni da suka zo suka tambaye ni wallahi ban san ba rikici ne a gasa da ya tambaye ni yana gama bana ansa ne sai halatta kallon da ya mun nace to akwai matsala yace eh nace masa yi ya halatta nake saboda tsabar halatta dole da tafa musulunci ba da ya taɓa tattauna matsala saboda tsabar halattarsa ba wanda ya taɓa kallonsa a matsayin matsala ya saba a taɓa tattauna ba me shige da ita shi ne wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Allah ce ni ina da masifar kihi matata tana rukon yaro dan gidan wani ita ina jin nauyi idan ya girma manzan Allah ya za a yi sai ce sai matarka ta matsa mashi nono a bashi ya sha sau biyar ya zama ɗanta sai aka tatsawa in ta zo shayar da ɗanta ya ta tatsu nono ta zuba a kwalba ko a kofi sai aka ba yaron ya zama sau biyar aka ce to ya zama ɗan da ta haifa wanda ita ce kaɗai take da alaƙa da in mace ta riƙe yaro ya aure ta ko kada aure ta wannan ne kaɗai aka taɓa samu an tattauna a cikin musulunci amma yanzu bahaushe idan babanka ya mutu sai kanan babanka ya riƙe ka na'am wanda mata da ta rike ka ka gama girma a gidanta tun kana karimi take saba ka a baya sai ya mutu sai ka ce kana son ta ya halatta ko bai halatta ba na ya halatta amma wata gidan aka tashi ya mutu a garin nan Allah kaɗai san da za a taka burki wataƙil wani ma ya kawo zagi wani ya kawo ashar wani ya ɓata musu suna kuma duka abin da muke magana ne fa akan halal ni ne wa halaltun halala ɗin duk abin da yake halal zai ɗauke shi halal an wuce gurin duk abin da yake haram ko kowa ya yadda ka yadda haram ne a wuce gurin yanzu kuɗa haɗa ɗan sanda ka ɗan yafa masa hamsin zai ake fa kamar matsala ba ce in ka tsare dan sanda yanzu ya tsunsa ka kada ko naira dubu haka ko ɗari biyar ka miƙa masa sai kawai dai ai dubu shekara ba ta lokaci shi ji yake fa ko a cikin aiki ne kai ma ji kake a cikin aiki ne ofisa so yanzu ne ake ji a jiki ji mace kamar ba komai bane ba in dan lebura zai matsa maka da fayil ko ma sun daga wani ofis din a ce wannan ka dan sa masa dan nahin ruwa har ma amela hin shan ruwa ko wani gurin a ce masa kudin takalmi wani gurin a ce masa goro ko wani kasa kati ba ma ji a jikinmu wa haramtul haram ji muke kamar wallahi ba da haram cin hanci wa matsala ba ce ba da gaske abin da ya kaddara mun makara zuwa yanzu ina motsa daga gunda dan motsa yan karufa suka tsare mu suka tsare mu mai adade ta ce wallahi bai da kokobo yanzu nan ya dauko babu dan a masa afuwa na kalli mutumin na ce masa dan Allah kai hakuri kai alfarma kai kyale mu ya kalle ni ya gade da gemu tun da gemu wadan sanda bane ba yace to ai malam idan kai shi office wallahi ta baci amma yanzu dai kawai sai koma wajen sa a dan san abin da za a yi nace to ni ko bai kamata ba in tafi in bar shi ko bai kamata ba in goya masa baya ba da cin hanci muka yi ta tsayuwa muka yi ta tsayuwa can karshe dai dan lalle muhimman da ya sani ya kira wanda zai kira a wayar sai kara sai na sake kira mutum ya kace mu ai dan sanda ne da aka kara su da yan karota in abu ya fi karfin su dan sanda ya higo ciki sai nace masa da Allah ya ta nace me kake so ai yace na ce ba da naira dubu nace to in gwa naira dubu ne zan baka nace amma dai ka san na ce maka Allah kaki ce to ga naira dubu ce to ai ai ba ne zai ba ba na ce a na ce yanzu ake kace mun a bada naira dubu ce to ai a bar kyale maganar dubu sai na ce ai ka riga ka fara kes din yanzu ko ka kyale mu dan Allah mu wuce ko kuma baka naira dubu amma ba zai baka ba ni zan baka so wannan kalma wata ilai ta sa masa shubuha sai shiga damuwa to dan me zan bada naira dubu na ce ko a kyale dan Allah ko in bada naira dubu to can dai muka tafi wajen babban yan tim din kai ne babba eh ya gaya mu sunansa ba zan ambata ba na ce to aiki ciki akwai na ce ni dai na ce mashi dan Allah na ce ina da yaƙini kuma ko adawa muka haɗu da shi na ce wallahi za ta alfarma a gurin shi ya kallon in ce masa dan Allah na ce wallahi na ta alfarma amma in baya so ga naira dubu zan bahi ko ma burba zai bahi ba ce to ai malam ba ma so ne abin ya bashi tunda dan sanda ne kuma ka san tunda sun kama ba ma so abin ya je ofin wallahi ba ma jin daɗin aiki da su malam adu na ce a'a ni fada nake da cin hanci haka daga masa kwarara na ce ni fada nake da cin hanci amma idan zai karɓi dubu ga dubu zan bai mai babur ba zai ba da ba dubu ya ce wala ga mu kullum ta ce to muka wuce wata kilma na sauran magana ce saka yana da gaske abin da ya bata mu kusan lokaci da yawa dole kafin in kai kana in hada in taho sai da haka samun dare kuma na kalla dan uwanka musulmi ya fada cikin matsala ba laifi bane amma idan doka ce za ta yi aiki ya karya doka biya tara ta doka kaza wannan lafiya kalas so daga cikin abin da yake damu mu yanzu kasa ta sa dokoki da yawa wanda da an bi so ta kin kasa za ta zauna lafiya sai mutum ya biyo ta kan dokar kuma sai sai ya baka kuɗi har yanzu rikicin da muke ta aero safety kenan kullum a kofar gida na ina fito za su tare ni ni ku samu fito zan saka belt saboda sunan jene driver's license original na shekara biyar suna tsare ni zan taka komai ina da abu to usar sai dai na ce in ka gama aiki kawai muci so wani lokacin yanzu saboda lalacewar mu muna kallon yan kananan cin hanci da zamu bada muna kallon ba komai bane haramtul harama duk abin da yake haram ne ka yadda haram ne har sai idan dole ta sursa ka babu yadda za ka yi ko haƙƙin ka ya salwanta abun da bai kamata ya salwanta ba kuma ba za ka iya karɓo shi ba sai ka bi ta wannan hanyar so wannan sai ka biya bukata ko ka yi abin da ake so amma ba don zuciyarka tana so ba kare zaman to kawai ka maida shi al'ada kawai kowane motsi cin hanci kowane motsi cin hanci wannan ba cikin haramtul harama da haka idan abu halal ne duk yadda mutane musu nauyi ka aikata shi idan abu haramun ne duk yadda mutane suka saba da shi ka yadda wannan abun haramun ne karka aikata shi to duk wanda ya tsaya akan wannan da izinin Allah madaukakin sarki zai shiga aljanna malamai suka ce kuma duk da an zo da wannan fa kana da buƙatar wajibanka su cika ɗari bisa ɗari daidai kana da buƙatar kar a taɓa samun ka da kuskure wannan shi ne sharaɗin zai iya yiwa duk sallar ka in an ɗaga a tada ta tabtab a cike take duk azumin ka an ɗaga a tada ta tab a cike yake duk zakar ka a tada ta tsatsaf kuma kar a same ka ka taɓa gulma ko ka ci naman mutane ko ka yi an a to a yi da haramtul harama ko kar a same ka da su in dai ka tabbatar waɗancan ɓangaren ba za a samu wata wani ɓangaren kar ka ƙara sai yasa malamai suke ce za ka ji kalmar kamar da sauƙi amma yanzu nan mutum hiri yake bari a fita daga masallaci su ƙara sa gulma da suka fara da la'asar ko haka bane ba sun fara cin naman wane bara za a je karatu an da haimu zo mu ƙara cin naman ba sa ji a jikinsu ba komai bane ba yasa malamai suka ce duk wanda yake da yaƙini bai da matsala to zai iya tsayawa akan haka shi yasa in dai an samu la ilaha illallah an samu ayyuka sun cika to tabbata shiga aljanna amma idan da tasgaro akwai matsala manzo Allah ba mu labarin mutumin da za a auna aikin sa a ranar gobe alkiyama sai a duba sallar akwai gibi azumin akwai gibi sai Allah sai ku duba ayyukan bayana akwai nafilfili sai a duba akwai raka'a biyu kafin azhar ko hudu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin la'asar bayan magriba bayan isha'i raka'atul fajr sallolin cikin dare tahiyatul masjid zaka ga waɗanda ayyuka ayyuka bane na wajibi to waɗannan in an samu gibi a cikin sallar farilla su za su cike maka azumin watan ramadana wata kil kai gulma wata kil kai annamimanci wata kil kai batsa wata kil kai kallakar da awayarka ana tare azumin ana tare azumin man Allah ce man lan yada'a qawla zur wala amala bihi ko wa shahadata zuri falaysa lillahi hajatun fi an yaba a sharabahu wa ta'amahu ko shahawatahu wa ta'amahu duk wanda bai barazantan banza ba ba sai mara tuhe zancen wani ya saci kaza ya dawo da kaza ba hila zancen zuri din ba da aiki da shi a zuga ta ka karba ka ce ai tunda aka faɗa haka ne na karanta a jarida da yawa duk ƙarya ce duk wanda bai kauce waɗannan ba a ce Allah bai buƙatar azumin ka kawai ci gaba da cin abincinsa to kana da yaƙini daga farkon alfijir har faɗuwar rana wani abu bai gitta mai wani abu bai kawar cikin wani ba in kana tsammani akwai abin da ya gitta to dole ka ƙaro nafila wataƙil abin da aka cire a makin farilla sai na nafila suke maka amma duk wanda zai iya tsayawa kyau da kyau ba zai rage ba a farilla ba zai shiga gonar haram ba in ya tsaya akan haka insha Allah dan aljanna ne amma wahidi hadisin kwadaitarwa ce ga masu imani kenan idan za mu tsaya ga wannan dokokin da Allah ya wajabta mana wadanda suke ibadu na yau da kullum in mun tsaya a kansu mun tsare su akwai tsara insha Allah za mu samu aljanna shine kwadaitarwa da hadisi ya zo mana amma ba ya zo bane dan ya sa ka daina aikin nafilfili da kyautatawa ka daina sadaka ka daina taimakawa ka daina bawa rokafi ka daina bawa guragu ba zo bane dan haka amma yana kwadaitar da kai in ka tsayo akan wannan za ka samu aljanna akwai ɗaiɗaikun hadisai nan sabon manzan Allah sun fi goma sha wanda suke nuna in an tsaya akan wannan akwai aljanna kuma wasu ma daga cikinsu kawai iya ɗaya aka ɗauka aka sai an kyada a bada aljanna kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal bardaini dakhala aljanna duk wanda ya salla a lokacin sanyi guda biyu zai shiga aljanna wasu ka ce sallar asubahi da sallar magariba ko sallar asubahi da sallar la'asar in dai mutum zai kiyaye su dimin da'iman a cikin jam'i to in yi mutu dan aljanna ne wani lokaci sai ka tada aiki kwa ɗaya ne daga cikin ayyukan musulunci sai manzon Allah ya ce in ka kiyaye shi to dan aljanna ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna muna mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace ga wani ya rubuto tambaya Allah yi wa rayuwarka da tamu da sauran musulmi albarka amin tambayar kusan har guda ko biyu ne a tasan kenan ya ce mai hukuncin sallan nafila a cikin masallaci ko farfajiyar masallaci ko a wajen masallaci ya liman ya fara kutubar juma'a idan liman ya fara kutubar juma'a wanda ya shigo masallaci shi ana so ya yi sallar saraka'a biyu amma ya takaita ta kiskis ya zauna kar bai kama dogon karatu liman da ya fara ina alhamdulillahi kana shigo akwai ka kabbarta ina hamzarsa daban sallar ka daban kana shigowa ka yi gajera sai ka sake zama abin da aka hana shi ne kana zaune a masallaci sai da liman ya hau mumbari kuma ya miƙe kashe za ka raka a zuwa shine abin da aka haramta amma idan shigowa kai za ka iya sallaka raka a guda biyu insha Allah ta'ala me ya kamata na yi lokacin da nake nafila na yi raka a ɗaya sai aka tada kabbara ta sallah a yayin kamsu salawat na katse na bi ko na ƙarasa ɗayar sannan na bi ka katse ta bi إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة السلام عليكم الله قرأ ما لا فيها da nisan kwana tare da imani amin mala ya halaccin cin naman kwado in zaka iya ka ci wanda matsala ba matsala a cikin naman kwado eh wani ban Allah yana bada labari yace wallahi lokacin da ya auri wata yarinya ta bashi wahala ni komai a gidansa da kwado ake ya ce to da ya aure amaryarsa ya sha wahala ya ce amma da ta koyi cin kwanan kwado da duk gidan ta fi kowa jaraba da ta gano daɗinsa yana da daɗi wanda zai iya ci amma wata ɓace wa fa da riwaya ne ma nake ba da wa da irin ne ke ba da wa dan kwai ne in aka na so ka gane kwan kwado idan ruwa na kwanciya a gefen titi wani lokacin in ya zuba ya kasar da kamar igiya ce ya yaɗu ya yaɗu ya yaɗu a kwana biyu za ka ga ya fidda kai da jela fafafafafar na kwana biyu za ka ga ya zo ake dunkulewa ya zama nan kwaɗo ɗin ɗan ƙwai ne in ka iya cire dafinsa shi kenan akwai wanda yake da masifar dafi a bayansa ko dage na in ya kama baya ce ya dirje wannan dafin in kwa ka ci to za ka mutu salamu alaikum allah ya saka wa malam da alkhairi ya mai da malam gida lafiya malam ina neman addu'a Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi Allah ya biya mun da ƴan uwa baki daya Allah mai da malam gida lafiya to ƴan uwa sun ji yana da bukata ta alkhairi kamar da mu muke da duk bukatu na alkhairi ubangiji Allah madaukakin sarki ya biya mana Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan da muke nema na duniya da na lahira wadanda suka yi bukata ko suke da akwai sun fada ba su fada ba Allah ka san bukatunsu wanda suke alkhairi ne a gare su a duniya da wanda suke alkhairi a gare su a lahira ubangiji Allah madaukakin sarki ka ba su Allah ka tabbatar musu da shi dan uwa da yake mana recording director media malam abdurrashid da shi da yan uwansa mahaifinsu ya rasu yau kusan kwana biyar kenan shida kenan mako to muna neman addu'a Alhaji Umar Sarci Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa mutuwa ta zamanto hutu a gare shi akwai mace mace da aka yi da yawa iyaye mata da maza a dan wannan tsukun san shafi mutane da yawa muna addu'a dukkanin su ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya da kakanninmu da waɗanda muke raye da su ubangiji ka tsare mana imanin mu Allah madaukakin sarki karawa mu cikin imani da mu da suka riga mu gidan gaskiyan ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ka hada mu a cikin aljannar firdausi Allah ka karuko da hannun shugabannin mu ka tabbatar su su akan adalci Allah ka hore musu adalci da aiki da adalci Allah ka zamanto jagoran su cikin dukkanin ayyukan su na addini shugaban shugabanninmu na siyasa da shugabanninmu na mulki ubangiji Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka yi albarka ga iyayenmu malamai da suka yi ɗawainiya da mu ubangiji ka saka musu Allah ka ba su lada iyayenmu da suka yi da tarbiyyar mutum suna ƙanana ubangiji ka yi musu rahama Allah ka ji kansu masu bukata da halin da ƙasa take ciki ubangiji ka yayi mana Allah ka ba mu zama lafiya اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دنا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين